والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين صلى الله عليه وسلم ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ci gaba da karatu a wannan littafi na aƙida wanda yau shi ne majalisinmu na goma sha bakwai muna tattaunawa cikin rukunan imani a cikin rukunan imani muna tattaunawa game da imani da ranar tashin alkiyama a cikin imani da ranar tashin alkiyama mun ce imanin ka da ran tashin alkiyama ba zai cika ba sai ka yi imani da abin da zai faru da abin da zai faru a cikin wannan ranar ko a wayannan ranaku mun faɗa jiya mun ce akwai sakamako da hisabi mun ce akwai taska ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam to yau za mu mun faɗi kuma halayyar mutane a wannan rana ɗin mun faɗa wani kafiri ne wayannan suna cikin rudani da tashin hankali sun halaka sun mutu sun lalace makomar su wuta za su yi ta kuka suna cewa ya laita ne kuntu turaba muka ce akwai mumine masu sabo wannan kuma za su kasance a wannan ranar cikin kunci da tashin hankali da wahala gurgudan zunubansu sannan sai kuma waɗanda suka yi fintikau su ne muminai ana jin karatun ku ana ji ba laifi sai kuma muminai wayannan muminai din su kuma su ne wayanda suka yi fintikyau babu tsoro ba tashin hankali to imaninka da ranar tashin alkiyama yana tabbata shi ma in ka yi imani sai ka ba zai tabbata ba sai ka yi imani da cewa akwai mizani akwai sikeli da za ka zo da za a zo da shi a gwada mana ayyuka cika imani da Qur'ani ya labarta mana wa nad'u al-mawazin al-qist al-yawm al-qiyamah za a kawo wannan abun auna ayyuka ne to shi mizanin nan huwa alladhi tuzanu bihi a'malu al-ibadi da shine ake gwada ayyukan bayi na alkhairin da na sharrin ta fa yaqul mizan mizanul mu'min fa yadkhul al-jannah mizani na mumini sai ya yi nauyi ayyukansa na ƙwarai sai su yi nauyi sai shiga aljanna shi kuma mizani na kafirai fayakif sai ya zama babu nauyi fayi da kulan na sai mutum ya shiga wuta allah ya tsare to za ka yi wannan shi ne mizani ɗin za a zo a gwada ya yake ba san yadda yake allah da ya labarta mana akwai ana faɗan mizani abun gwada ayyuka kai ka san shi ai ka san shi a duniya wani yana da fuka-fiki biyu wani digital ne ko har a duniyan matun da daban-daban suke ta ba za ka haɗa na lahira ka ce irin na duniya ba ne ya na duniya ka dai san shi ya kuma na lahiran yake shi kuma bamu san shi ba ya yanayinsa allahu alam allah shi san kayan sama ya ce mana akwai wannan shi ne imani din aikai imani da abin da baka san ya yake ba amma ka tabbatar da cewa akwai shi an kuma gaya maka yadda za ka gane a irin wanda ka san shi a duniya ƙala ta'ala Allah ya gaya mana fa'amma man taƙular mawazinu wanda ya yi sa'a ayyukan ƙwaransa suka yi nauyi a kan abin au fa huwa fi ishirin radiya wanda ya cikin rayuwa ta yardajiya wa ma man khaffan mawazinuhu amma wanda ayyukansa na kwarai suka yi ƙasa fa ummuhu hawiya wannan uwarsa ita ce hawiya wa ma adraka ma hiya mai cece ita narun hamiya wata wuta ce mai tsananin kuna za a jefa mutum ciki idan ayyukanka na alkhairi suka yi ƙasa na sharri suka yi sama Allah ya tsare cikin abubuwan da za ka yi imani da su ya don imaninka da ranar kiyama ya cika sai ka imani da akwai asirat wanda bahaushe ke cewa siradi to za ka yi imani da siradi menene sirati asiratu jisrun mamdudun alamatin jahannama a haddu min saifi wata gada ce da aka shimfiɗa ta a doron wutar jahannama kaifinta ya fi takwabi kaifi kuma haka ɗan adam zai to yanzu gada gada ko da faɗinta mutum ɗari za su jeru faɗinta ma na ta kai faɗin mutum ɗari ko kuma barin faɗe shi da mita faɗinta zai kai kamar mita ɗari biyu a ɗora ta a kan kogi yanzu ko akan mota ka zo bin wata gada da take kan kogi ruwan nan yana motsawa ba wani sai ya rufe idansa ba ya so ya gani to balle ta wutar jahannama sirati din akan wutar jahannama ne kan wuta ne ba kan ruwa ba sannan kaifinta kamar yafi na takwabi sannan kasanta wutar jahannama ne wutar kuma tana ruruwa to wannan kowa sai ya bi kowa sai ya bi sai kai imani kuma da wannan sirati din wa adaqu min ash-sha'r laushin sa da zamiyar sa yafi gashi laushi ka tuna da yanzu gashi idan ya shiga idonka masifar da ake wajen cire shi wani abin ya shiga idonka za ka iya cire shi amma gashi ya shiga ido ko kuma gashi ya makale a cikin tufafi ka zo cire shi kaga ikon Allah to zamiya haka yadda kaga gashi haka yake da laushi wa jaa fil hadith ya zo a cikin hadisi dogon hadisi annabi a cikin hadisin ke cewa yudrabu sirat za a zo a a kafa siradi baina zaharai jahannama a doran jahannama fa akuna aw ana ana wa ummati awwal man man yujizuha annabi ce ni da al'ummata mu ne farkon wanda za mu zo mu hau kai mu wuce sauran al'ummomi su zo wa'annan su zo wa'annan su zo annabawa suna gurin saboda sun san masifar gurin su kuma masu tausayin al'ummansu ne ba sa so al'ummansu su halaka ba sa so al'ummansu su sha wahala to annabawa suna gurin saboda sun san halin gurin guri ne da yake cin mutane wala ya takallamu yawma idin illa rusul idan an zo ba wanda ya isa magana sai annabawa ba wanda wala ya takallamun ba wanda zai iya magana sai annabawa kadai wada'awar rusul su ma fa annabawan maganar da aka ce za su yi din addu'ar da za su yi a ranar yau mai idin a ranar allahumma sallim sallim allahumma sallim sallim Allahumma sallim sallim Allah ka tserar da su Allah ka tserar Allah ka tserar Allah ka tserar shine addu'ar annabawa a ranar wa fi riwayatin a wata riwaya almominu alaiha ka tarf mumini a ranar Allah ka samu na cikin wannan abu da idan ya zo wucewa kai ka ce kiftawan ido ne wani haka kawai shi kenan yadda idon ka yake kiftawa da kiftawan ido da gwalkiyawan ne ya fi wani eh kiftawan ido ya fi sauri domin a walƙiya ɗaya za ka yi kifta ido sau uku sau hudu ta ya fi sauri wa kalbar wani kuma yadda ka san walƙiya haka zai wuce wa karre wani kuma kamar iska kaga ai an yi su a jere iftawan ido ya fi walkiya walkiya kuma ta fi iska domin za ka iya gani iska za ka ce ga iska can tana zuwa ko za a iya fara iska a can wancan ya ce yana jin iska munan mun fara jiwa to kenan amma walkiya fa walkiya dukanmu ne za mu gani amma duk saurinta ba ta kai na iftawan ido وأكجا وكأجا وكأجاويد الخيل والركاب والركاب والركاب وسكما bala'in sauri kai ka ce irin dawakai masu masifan gudu ne da kuma mahaya waɗanda sun ƙware a tukawa ana kai ana yana gudun na masifa kaga shi ma duk gudun doki shi ma bai kai iska ba ya kai ta to kun ga ana ta faɗan gwargwadon aikin mutum ne gwargwadon kusancinsa da Allah fanajin musallam a cikin muminai ɗin muminai fa ake magana nan kafiri ka ai ba labarinsa a ranar a wajen tsallake wannan sirati din fanajin musallam akwai wani wanda zai tsira lafiya kalau ya tsallake lafiya kalau wanajin makdushun wani kuma zai tsira amma lokacin an masa dukan tsiya saboda a saman sirati din an gaya mana akwai guduma akwai kugiya akwai sanduna kar ku manta fa yadda ake tsallakewa din nan ƙugiya na wuta da na masifa tana tana yawo kuma ita haka kana kan saradin kuma tana haka wani sai yayi gaba sai ta kama naman bayansa sai ta daga shi sai ta hurga shi sama gurgudan zunubinsa in ta sako shi sai daki siradi din nan an yaga masa bayan can an wanca kalashi hayyaci ya fita hayyacinsa kuma ya dawo kan siradi ya yayyanki to wani ba zai tsallake ba sai an yi kace-kace da shi amma momini wanda sabonsa ba za mu ce ba shi da sabo ba yana da Allah ya yafe masa kurakuransa yana da ayyuka na kusanci da Allah subhanahu wata'ala zunubansa na kurakurai ne ba na ganganci ba sai ka samu ya wuce lafiya kala masu sabawa Allah ya da so ga dama sai a musu haka wa maqdusun fi nari jahannam wani kuma wance kalar da shi ake suman me ma fada cikin wutar jahannama ne hatta yamurra akhiruhum akhiruhum yushabu sahaban har ma wasu wani na karshe karshe wanda za su zo karshe za su zo su wuce su kuma saboda nauyin zunubinsu da rashin zaman lafiyarsu da ubangiji su suna tafiya ne har sai an samu kamar ɗan jagora ya yi taku ɗaya ya tsaya ya sha azaba ya ƙara taku ɗaya dagyar kamar yadda ka san tsoho ɗan shekara ɗari da ashirin da biyar zuwa da talatin yadda yaro zai je guri sau bakwai ya dawo shi kuma ba zai iya zuwa sau ɗaya ba in yi taku ɗaya da kyar zai ɗaga ɗaya ƙafa sau nawa za ka ga tsoho har ka je ka gama biyan bukatanka ka dawo wani ma bai tsallake gadan anguwansu ba wadda ba zai iya ba to haka wani zai tsallake ya sabu sahaban wani sai ana jansa ne wa ma'ana makdushin abin da ake makdushin ai makmushin mamzu za a yi fata-fata da shi huwa tamzikul waje fiskansa duk abubbuge ta bil azafi kamar wanda aka aka yayyaga jikinsa da da farata makdusun din nan ai masru'un sumamme bugegge haka za a buge shi wakila huwa sauku shadid wani kace za a za a ki tunkuda shi ne da tsanani Allah ubangiji ka yassare mana tsallake sirabi to ba za ka yi imani imaninka da ran tashin kiyama ba zai tabbata ba sai ka yi imani cewa akwai aljannatu wan naru akwai wuta akwai aljanna aljannatu wan naru haqqun wuta da aljanna gaskiya ne suna nan la riba fihi ma babu kokonto a cikin su wa huma al-ma'al al-abadi lil khalq shine makoman halitta ta har abada in wuta ka shiga har abada Allah ya tsare mu in aljanna ka shiga har abada Allah ka sa mu na cikin yan aljanna fal jannatu darun na'im ita aljanna gidan ni'ima ne allati a'addaha Allah lil mu'minin wanda ubangiji ya tanaje ta ga mu'minai wan naru darul azab wuta kuma gidan azaba ne allati a'addaha Allah lil kafirin ita kuma ubangiji ya tanaje ta ne ga kafirai qala ta'ala Allah ya gaya mana a hakkin mu'minai wa bashiril ladina amanu ayuwa abin nan ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da annabawa ku yi wa mu'minai albishir wanda suka yi imani wa amilu salihati suka yi aiki nagari annalhum jannatin cewa suna da aljanna da aka tanada musu tajri min tahtiha al-anhar kaga tana nan aljannan an daga an tanaje ta uiddat lil muttaqin an daga an tanaje ta aljanna kenan tana nan an halicce ta a yanzu haka tana nan kuma ba ta ƙarewa in an shige ta har abadin abada wa qala ta'ala fi haqqil kafirin ubangiji ya faɗa game da haƙƙin kafirai wattaqun naral lati uiddat lil kafirin ku tsoraci wuta wanda aka tanaje ta ku mu'mine ku tsoraci wuta ku tsoraci wuta da aka tanaje ta game da ga kafirai so tana nan kenan wa huma mawjudatani al'an yanzu haka suna nan wutar da aljanna wasu suna ga ba halicce ta ba a tana nan da nassin qur'ani wala tafniyani abadan kuma ba sa karewa ba za su kare ba wannan matsala ce ta aqida da aka yi ta kai ruwa rana magana mafi kyau duk wanda suka ce wuta ta za ta kare ko aljanna kuskure ne kuskure ne ba dare bane wasu maganganun ma ana danganta su ga Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ba haka bane ba wuta ba za ta kare ba aljanna ma ba za ta kare ba suna nan وقال تعالى في حق وفي الجنة من النعيم ما لا عين رأت أتكين الجنة أكوين إمومين دي إدو بتتبع غنيمة دو أبن الله كي قامك الله كي قامنا الله رب ba ba ba wai ana ana dan kusanto maka da ma'ana ne ana kusanto maka da ma'ana a baka misali da abinda ka sani yanzu aya ta gaya mana ko biha anharun min labanin lam yataghayyi ko min asalin musaffa wa min khamrin ladzatin lisharib duka aka kirgo mana su duk sai ga maka sunan da ka san su a duniya amma kai ma baka baka ce irin na duniya bane aka fada irin na duniya bane yanzu a cikin mu na akwai wanda in ya sha zuma zai yi amai akwai wanda ya tsani zuma akwai wanda baya so baya sani a cikin munafik wanda baya za a kawo ana haba-haba ga nono nan mai kyau tajacce gyararre wanda aka dafa shi ba ka tunanin komai ya yi sanyi ga kayan haɗin sana kowa yana haba-haba wani kuma yana gefe-gefe watakila da jima yana daga cikin wanda ba sa shan nono ta gani ne yanzu matsala ne yanzu in sha maka shi to ba irinsa ba ne ba karka ɗauka irin na duniya ne an ɗan kawo maka kusa ne ne yanzu irin kindarmon nan da za ka gan shi gashi nan haka zan gan shi haka zan bar shi layinsa daban layi na daban ba kuma ba na so ba fa daga na sha ba daɗi sai jiki ya ɗanta ba duniya kenan na lahira kuma duk wanda kake bukata ne kaga mana ina so fa na duniya ina son sa amma kuma in ka sha sai yanzu wani in ya sha nonon sai sa daure to akwai abin da ido bai taba gani ba a aljanna wala udhun sami'at kunnan ka bai taba ji ba wala khatara ala qalbi basharin zuciyar dan adam ba taba kawo tunanin sa ba za ka same shi ubangiji ka yafe mana ka karbi ayyukan mu kuma nagari Allah ka sa muna cikin yan aljanna wa fin nari a cikin wuta min al'azabi akwai azaba wanda kal da bankashi ma la ya'lamu haqiqatuhu illa Allah babu wanda ya san hakikarsa sai Allah azabar da babu wanda ya san ta sai ubangiji duk abin da ake gaya maka na azabar wuta ana baka ana kwatanta maka ita da ta duniya ne dan ta duniyan ka santa amma ta duniyan nan ba ta yi ɗaya bisa millions ta na lahira ba al'imanu bilkadari rukuni na shida na imani sai ka imani da kaddara ma'adar imani bilkadari wannan yana da wahala kaddara tana da wahala imani da kaddara yana da wuya fiye da duk da kake tsammani ma'adar imani bilkadar ma'anar imani da kaddara kowa la'itikadul jazi shi ne ka yi imani na tabbas بأن الله تعالى هو الذي قدر مقادير مقادير الله شيني ya kaddara duk abin da zai samu kowa zaka yi wannan zaka yi wannan abin nan dai za a yi wannan imani din kai imani cewa duk wani abu da yake faruwa Allah shi ya kaddara shi khair khairaha wa sharraha na alkhairi da na shaddu Allah ne ya sa in ka tashi da farin ciki daga Allah bagin ciki daga Allah in ka samu Allah in ka rasa Allah sannan ka san cewa komai na arzikinka ba za- ya- yana nan ka neme shi ta hanyar halal dukkan abubuwanka na arziki yana nan yana rubuce ka neme shi ta hanyar halal in ka nema ta hanyar shi- haram shi ma za ka samu inda Allah ya kaddara za ka samu amma zai zama kama azaba wato babin kaddara yana da daɗi shi ubangiji ya halitta maka duk abin da za ka samu yanzu abin da ya rage hanyar ɗaukan abin in ka yi haƙuri wallahi zai zo maka ta halal in ka je ka nemi shi ta haram wallahi shi ma zai zo yanzu kai kai kai ya ragewa dabara ta rage ga mai shiga rijiya annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa innan nafsa lan tamuta hatta tastakmila rizqa rai ba za ta mutu ba har sai ta cinye arzikinta fattaqullaha wa ajmilu fi talab ku ji tsoron Allah ku neme ta ta hanyar da ta dace in ka neme ta ta hanyar halal za ta zo shi yasa duk abin da zaka je karka yi ƙarya ka faɗi gaskiya in dai abin Allah ya kaddara zaka same shi to gaskiyar ka za ta kawo shi in kuma kai ƙarya kuma Allah ya kaddara zaka samu to zaka samu wanda kuma da gaskiyan kai ma zai zo kar kai sata duk abin da ka sata in har ka samu ka dauka din to da kai hakuri ma ka bi ta hanyar halal wallahi ba ta hanyar sata ba wallahi a ranar wannan abin zai zo kar kai kisan kai domin wanda ka je ka kashe shi a yau wallahi da kai hakuri dama da yau zai mutu karka yi wa to duka waɗannan abubuwa ne da za su taimake mu a ƙaddar- babin kaddara duk abin da ya sami ka dama yana rubuce amma kuma an nuna maka hanyoyi na kaddara na sharri duk abin da ka san bai da kyau karka je gurin kada ka je gurin in har zai same ka to zai zo ya same ka a lokacin da kai kuma ka bi abin da um- shari'a ta maka umar to wannan shine hulwiha wa murriha dole kai imani da abu mai dadi da marar dadi wa huwa alladhi khalaqa ad-dalalata wal hidayah ka san Allah shi ya halicci shari'a da bata akwai shari'a tana nan an halicce ta bata tana nan an halicce ta yanzu an bar mana zabi inna hadaynahu as-sabila imma shakiran wa imma kafura an nuna maka hanya imma ka zabi ta kafirci imma ka zabi ta bata amma Allah ne ya halicci bata da shari'a wa hadaynahu an-najdain an baka hanya guda biyu kai zaka zaba faman sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur in kaga dama ka zabi imani ka zaba ka zabi kafirci Allah ne ya halice su wal hidayatu wash shaqawa da shiriya da bata duk Allah ne ya halice su wa annal ajala wal arzaka bi yadillahi ta'ala ajalin mu mutuwar mu da rayuwar mu da arzikin mu duka yana hannun Allah ba wanda ya isa ya azurta ka sai Allah ba wanda ya isa ya talauta ka sai Allah amma kuma ba a hana ka je ka nema ba ba a hana ka ka nemi arzikinka ba ba a hana ka gurin mutuwa karka shiga ba ba a hana ka abin da zai sa ka rayu ka yi shi ba duk abin da ka san za ka rayu ne ka sha magani don ka rayu amma fa in za ka mutu wallahi ko kemis na duniyan nan ka shanye a ranar sai ka mutu in kuma ba za ka mutu ba ko duk poison din duniya aka tara wallahi ba za ka mutu ba da mutane duk za su haɗu don su kawar da ranka idan lokacin da mutuwan ka bai ba wallahi ba za ka mutu ba da duk duniya za su haɗu don su hana ka arziki idan ubangiji ya kaddara maka wallahi kuma ba wanda ya isa in duk duniya suna son ka ubangiji kuma baya son ka da wannan abun wallahi ba za ka samu ba don ka kaddara Allah ne na samu to Allah ne ban samu ba Allah ne Allah yake cewa inna kullu shay'in khalaqnahu biqadar komai da kaddara a ciki da tafiyanka da rayuwarka da haduwarka da mutane da farin cikinku da samunka da rashinka to mu tsaya mu yi aikin kwarai domin komai Allah ya riga ya kaddara mana Allah ka yafe mana wato kalmar bahaushe din nan a duk sanda yayi magana zai ce maka Allah mun tuba Allah ka yafe mana babukan nan duk abin da ake sai ka samu ba ma rasa kuskure ɗaya biyu ɗaya biyu ɗaya biyu ba karatu kuma in muna ana yin karatu sai kake jin to ai ina da kuskure a waje kaza to sai ka nemi yafuwan bayanka gabanka kuma ka nemi gyaranta yanzu sau nawa sau nawa za mu ga wani abu muna ganin in ba ka ɗan yi kuskure ma kamar ba za ka samu abun ba ko wani abin sai ka kawata shi wani abin sai ka fadada wanda da baka sha wahalan fadada wannan ba wallahi zaka same shi to in ka tuna akwai wani abu da ka tashi nema wanda da ka zo neman sa sai da ka dan fadada watakila a cikin maganganunka yadda aka samu yan kurakurai yanzu a kasuwa mutum ya zo zai sai kaya ka ce masa kun ga kayan ni na san wahalan da ne na samo shi to waye sai sai ka faɗa a cikin ni na sha wahalan nan in ba a yi sa ba sai ka ce duk garin da ba za a samu irinsa ba watakil eh da gaske ne kai a saninka ba za a samu irinsa ba amma waye kai ka sai kai wannan magana kayanka ne kawai ka tsaya in in dai mutumin nan sai ya saya Allah ya sa sai ya saya wallahi sai ya saya wallahi in ba zai saya ba ko sarakunan ƙaryen duniya aka tara suka suka abin da ɗinsu da farfaganta na duniya wala sai sai ya gama sai ce kai ni na fasa ma ba zan maye abun ba ba ku ji kunya ba kai gaskiya in Allah ya kaddara zaka samu wallahi da gaskiya zaka samu sannan kuma in kai ƙaryan man Allah ya kaddara zaka samu zaka samu amma akwai zunubin ƙarya da halaka maratibul iman bilkadari to imani da kaddara yana da martabo yana da daraja guda hudu yana da matakai guda hudu wanda insha Allah ta'ala kai za mu karasa su da izinin Allah ina so mu sauke littafin yau ko da za mu wuce minti 30 din maratibul iman bil qadar imani da kaddara yana da matakai guda hudu abinda ake nufi a nan wajen shine abinda ake nufi a nan shine duk abin da ya same ka a duniya sai ya bi waɗannan stages guda hudu ɗin sannan ya same ka duka ka tabbatar da waɗannan abubuwan sai da suka faru sannan ya zo maka na ɗaya ilmun lahi shamil wal muhitu bi kulli shay'i duk abin da ya same ka ka san wallahi ubangiji yana sani ba abin da zai same ka Allah bai sani ba ka tabbatar da wannan na biyu kitabatu ma huwa ka'inun ila yawmil qiyamati fil lawhil mahfuz kasancewa duk abin da zai same ka na alkhairi da na sharri na arziki da talauci da rashin lafiya da lafiya da mutuwa da rayuwa da aihuwa da komai da dukiyar da ka mallaka ka san yana nan a rubuce dama zaka mallake shi to me zaka sha wahala me yasa zaka sha wahala tun inda Allah ya rubuta arzikin ka sai kai ƙarya ka samu sai ka soki wani da wuka ka samu sai ka kashe wani da ka samu sai ka sa wani bakin ciki da ka samu sai ka zagi wani daga samu sai ka yi sata daga samu me yasa sai ka yi haka yana rubuce abu na hudu haka Allah ya faɗa a na biyu ɗin nan alam ta'lam anna Allah ya lawa fi samawati wal ardi a guda biyun nan kenan ku sani fa Allah ya san abin da ke sama da ƙasa komai ya sani inna zalika fi kitabin sannan abin da ya sani a sama da ƙasa zai same ku kuma a rubuce yake inna zalika ala Allah yasir wannan mai sauki ne cewa Allah ya sani kuma yana rubuce me a ciki computer ma ta sani balle ubangiji na uku mashi'atullahi nafida kai tabbatar da cewa duk abin da zai same ka sai da ganin daman ubangiji sai Allah ya nufa abin da Allah ya nufa kuma nafidatun dole sai ta faru fala yakunu shay fala yakunu shay'un illa bi mashi'atihi ba wani abu da zai faru sai da ganin daman Allah subhanahu wataala kamar yadda Allah ya faɗa wa ma tasha'una illa ay sha Allahu rabbul alamin ba abin da za ku nufa ku yi sai ubangiji ya nufe shi ku yi ba abin da zai same ku sai ubangiji ya nufa hakan ya faru sai ya ga dama to kaga guda na uku kenan ko na daya Allah yana sane da shi na biyu yana rubuce na uku sai Allah ya ga dama na hudu khalqullahi li kulli makhluqati ka tabbatar da cewa komai Allah ne ya halicce shi har aikin mu din nan da muke yanzu karatun nan da nake Allah ne ya halicce shi kuma Allah ya halicci wannan maganar da nake yi tana nan cewa yau ran kaza zan yi maganganu iya wanda kuma Allah ya kaddara a bakin su fikan nan ita ce kadai ka tabbatar wannan Allah ne ya halicce ta duk ayyukan mu Allah ne ya halicce su saboda haka ba wani abu da wani bature zai burge ka Allah ne ya halicci aikin da baturen yi to me abun burgewa shi ubangiji ne zai burge ka idan kaga jirgi ya buga ya tashi sama karka ce kai bature a ka ce Allah mai kudura ne mai iko sau nawa aka yi jirgin da ya fi kowanne na'urori amma ya falfala da gudu ya kasa tashi saboda Allah ya ce wallahi yau ba zai tashi ba sau nawa aka bashi mai injina da yawa wai don kar ya faɗo Allah don ya nuna muku yanzu akwai jirgin china har yau ba a san inda ya shiga ba da jirgin da matukin jirgin da wanda ya sake jirgin da kamfanin da ya kera jirgin da tracker din da number da ake bi da komai har yau jirgin ba a san labarinsa ba shekara biyar kenan sau nawa kun ba a follow 11 ko in ji shata ba an yi duwan nan ba nan Allah ya nuna mana ƙudurarmu duk abinda bature zai ji aikin banza ne Allah ne ya halicci abu Allah ne ya halicci ƙwarewa to Allah shi ya halicci shi ya ce Allahu khaliqu kulli shay Allah shi ne mahalicin mai komai da komai wallahi kaga kalmar baturan nan da ake faɗa ko Allah mun tuba Allah mun tuba Allah mun tuba ko har a kaddara don muna shiga wannan ai yanzu ba za kana ga tara motar ka sabuwa bace ba da birki an yi komai an yi gyara kana ta gadara to a hannun wa take a hannun Allah sai kawai mutum ta yin abin da ya ga dama wai yana ganin motar birkin ta haduwa ne ka bi a hankali wani ma zai ce ai ni lafiyayye ne bari in ci komai a Allah ya ce ka yi taka tsantsan وهو على كل شيء وكيل وهو على كل شيء وكيل هو yawa Allah akan komai shine mai saka masa ido Allah ya mana tawfiki mun kammala wannan littafin yau muna fatan Allah ubangiji ya karba mana abin da muka yi idan akwai kurakure da muka yi Allah ka yafe mana abubuwan da muka faɗa daidai Allah ka amfanar da mu wanda muka yi kuskure tuntuɓen harce ko ganganci ya ubangiji dama mu din haka muke Allah ka yafe mana sannan duk wanda ya bi series na cassette din da muka yi ya ji wani gurin da yake ga ba daidai aka yi ba muna sauraron gyara mu almajirai ne a gaya mana gyaran insha Allah tabaraka ta'ala za mu gyara ba kuma a wannan karatun da muka yi har karatun mu na gaba kofa abu da take Allah ya mana tofiki wani karatu za mu shiga za mu shiga na biyunsa ne mu yi na biyu mu yi na ukunsa ko kuma mu dawo fikihu na biyun ba mu da kofis ne ko kuna da ku ok mun babba ku kofi na biyu ba na uku ne babu ko na uku ne babu ko na biyun nan yana da muhimmanci domin na biyun nan an shigo an yi summarizing kitabu tauhid ne mu muna bukatar mu ita murajansu so za mu shiga na biyu insha Allah ta'ala Allah ya mana jagoranci mun sauke wannan littafin a cikin darussa goma sha bakwai kuma darussan suna nan recorded suna nan an yi recording ɗinsu uncle isgiya dace a yi mana sharing ɗinsu gaba ɗaya sannan bushe ba a tabbata an ɗora su kan kwamfuta a samu haddisa a ajiye mana su allah ubangiji ya amsa mana so a yi sharing ɗinsu sai a samu lokaci sai a saka guda goma sha bakwai ɗin gaba ɗaya akwai group group da nasan za su nema insha allahu ta'ala assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh